شهدت ولا ألفى لهادي عن كتبي أني على حبي لأحمد أم كتب وحبك حبا لا يكيف أمره وكل الذي يهواك أو من يحدث فليت يا ألقى المصطفى الكرم ليته على عوجي دهري بروحي ينفذ بحب رسول الله ساد عشيرتي ونسلي ومن يرعى ذمامي ويمكث بحب رسول الله تعلو مدينتي على المدن والأمصار والخير يحدث بحب رسول الله تعلو منارتي منارات ملك عهدك الدار ينكذ عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تضيء القبر ساعة قددت عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب بالحديث تحدثوا شيخ رضي الله عنه يتي حرف الشين harafin shi mai ruwa na ƙarshe don wannan ya yi ta akan abaja da hawaza haɗaya kala mana sa'afa ba ɗarasata za'aza sahaza zuwa ga sha to jiya mun yi zuwa ga to yau sha kan abaja da yi ta shahidtu na shaida wala ulfa an kutuli ahadi ba za a taɓa samu na ina walwala alƙawalin da na yi ma annabi ba na cewa zan so shi in taya ban shi alƙawalin da na yi bi anni ala hubbi da ahmada amkusu bi anni amkusu cewa zan tabbata in dawwama ala hubbi li ahmada da son manzon Allah uhibbuka hubban ina son ka ya rasulullahi so mai tsanani la yukayyafu amruhu wanda ba iya lissafawa wa kullu alladhi yahawaka mai son ka ma ina so ne aw man yuhaddithu anka mai bada labarin ka shi ma ina so ne falaiti ina ma dai a ce alƙal Mustapha ‘yan haɗu da annabi alƙar masalauci, laitahu ina ma annabi na yadda ‘yan haɗu da shi. Ala iwaji tare da karkata ta, to laitahu yanfusu bi ru'i ina ma annabi zai yadda ya tofi a zuciyata da hari a abada. Ashirati, dangina mutanen Senegal walhu, sadat sun zama shugabannin duniya. bi hubbi rasulillah saboda sun fi kowa son manzon Allah mutanen Senegal da kake gani mutanen Walhu mutane ne waɗanda yake suna Maghribul Aqsa yammacin duniya na ƙarshe gaba ɗai dan daga Kaulaha shine min akwai kasida ce shi rubuta ilaika min kaulahin min muntaha duniya yace na rubuta baitota min kaulahin daga garin Kaulaha min muntaha duniya daga ƙarshen duniya ita duniya da a yammacin duniya in ka zo kaulaha ko wani ƙarfe da turawa suka kafa sun ce nan ne ƙarshen rayuwa ta ɗan adam daga baya nan sai dai ruwa to shi ibrahim allah ya tada shi a kaulaha a cikin mutanen da ba su jin larabci yaren su wani huma shine ƙarshen yare a duniya akwai yare dubu takwas da ake magana da shi to walhu ita ce ƙarshen yare daga baya baya ta zo ba ta daɗe ba to amma shehu da zai anhu tare da zamansu ba su saba hulɗa da jama'a ba shi ibrahim ya yi ta mulmula su ya yi ta mulmula su ya yi ta dunkula su cikin son manzan allah ya sa musu son sharifai da girmama su da hidima gare su ya sa musu son ƙur'ani ya sa musu son harshen larabci ya sa musu son girman malamai an ce idan aka yi bakon sharifi shi ibrahim shi ka ɗaukar sharifi da kai ne ya riƙa bi ƙauyuka na kaulaha in ya zo yana kasan mai kamfe alhamdulillah mun zo wannan ƙauye mai maku albishir yau wannan gari naku yana karɓar bakoncin sharif jinin manzan Allah sai su ce da wani ake yi galan galan galan sharifi galan sai ga wata ta kamo kaza wata zabo wata akuya wata tunkiya sai a ce mai shauka yana a ba sharifi shehu da kan shi ke yawo da sharifi wai dan ya gwada mutane da girma annabi Muhammadu to da haka shirka mutanen kaulaha in ana magana annabi Muhammadu zaka ga suna jazba suna hauka saboda an mulmula su cikin son annabi to ba da wasa shehu ba son annabi ba akwai wani makiyayi kiwo ya kai na awaki to shine sai zo ran moridi sai ya ji shehu Ibrahim na fassara a barku annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam dogo ne, annabi mai jiki ne, mai kiba ne, annabi mai babban kai ne, mai manyan idanu, mai manyan damatsu, shi ɗan bakawai ɗin nan mai ce sai tsaye. in shehu ya faɗi sifa annabi sai ya kalli sai ya ga irin ta ga shehu in an ka faɗi sifa annabi sai ya kalli shehu sai shi ba kawai sai ce lau duk kai ne ne ya kai ma mutane bayani saboda shi bai ma sa annabin ba ya ji ana mai manyan ido sai ya kalli mai magana da manyan ido mai babban damtse mai faɗin kirji mai kaurin gashin gemu sai ce shi wanga ba abun da ya kai in ba yi ma mutane bayanin kai ne ba ai ba wani ya kasu fata kai ne ne ya kasu fata ta ga jahilci ya kasu ko su alifai suka ce wallahi makiyayen nan da gaske ke walim la wa'ayi ne ma ainu muhammad annabin ne ka sifanta kanshi da kanshi illa shi bai gane ba shi kawai sai ce ma'awashi ya kai gocewa mukunji shi wanga ma kawai bayanin kai ne ne ya kai mutane duk abin da ya faɗi sai in ga gane ciki ne to don haka ni sada ashirati duk dangina da kabila ta sun zama shugabannin duniya bi hubbi rasulillah da san manzon Allah komi ilimin ka komi daukakar ka baka kai son annabi irin na mutanen walhu ba wata rana mun je kaula da maburuka mata alhaji nuru muna ɗakin shehu lamin sai aka ce ma shehu lamin wannan maburuka sharifiya ce ce sharifiya aka ce sharifiya muna nan zaune sai ga matar shi ta hito tana hitowa sai ce mata ta duka ta gaida wagga matar da wani sai ba ta ja ba sai ce ki duka ki gaida wannan babba ce ta yi ki sharifiya ce to gaban ba ta gani sai ce sharifa yana cewa sharifa daga tsaye sai ta zube kasa da faɗa ce mata sharifa wai ana ce maki ki girmama sharifa kina wasa yana cewa sharifa sai ta zube kasa sharifa sai tana ta gaida maburuka tana ta sholam ya canza fuska sai ana cewa ku girmama sharifa ka gaba da wasa ba ce wanda ya sharifa sai ta zube kasa ta gane abin ma'ana jinin annabi ya shigo ɗakin to haka shehu ya tarbiyyance su wa nasli da ƴaƴana wa manyar azimami da duk wanda a rike da alƙawali na na faida wayan ku zai ce rike da alƙawali na shi ma ya shugabanci mutane wajen su annabi kai wuce nan madinati madina ta ta madinatu kaulaha bi hubbi rasulillahi ta'ala da son manzon Allah ne za ta wuce dukkan wani gari ta ɗaukaka alal muduni akan dukkan garuruwan duniya wal amsari da manyan birane wal khairu ya hadusu alkhairi zai ta faruwa alheri zai ta faruwa a kaulaha ya hubbi rasulillah da san manzon Allah ne ta'alu manarati wannan manara ta masallaci na jami'u kaula jami'u madinatu kaula to manara ta za ta ɗaukaki manara ta mulkin manarorin manyan sarakunan duniya wanda yake a hadakar dahara yankusu sarakunan da ke walwal alkawalinka masarautun da ba na musulunci ba to ni wannan masallaci da sai ya hito wata fada wani masaraki ko da Washington DC ne salatu la yatuma salamu alaihi ya tabbata ga annabi salatan salati tudhi'ul qabra ta haskaka man kabari na sa'a ta udidatu sada za a sani rami salatu la yatuma salamu alaihi ya tabbata ga annabi wa adam wa sabi a hada da alayi da sahabbai bil hadisi tahaddathu wanda yake sun ba mu labarin hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam harful alif maqsura ala ya rasulullah ya awsakal qura wa ya mustafa al akwani ya sayyid al wara بسرك يا سر الإله ونوره وجاهك يا ياسين أحمد مصطفى جزاك إله العرش يا خير مرسل وسيلته العليا وأنت بها أولى دعوت بك المولى العلي جل شأنه لكي يكشف البلوى ويتحف للبقيا هدى وجدا أمرا ونهيا ورحمة وعافية الدارين الدنيا مع الأخرى ويعلو بي التوحيد والسنة التي أفاها ارتفاع الجهل في الجهل والنجوى زعيم يقود الناس أجهل طالب وقد بلغ السيل الزبا عمة البلوى حزنت لما ألقى وربي كاشف جميع كروبي واغتراب الهدى الأعلى طمعت لدركي للتدارك ليتني أرى راية الإسلام تعلو على العليا يقينا بأن المصطفى قال صادقا لا يدرك عيسى خير أصحاب على المثلى كفى كل من هذه الحنيفة دينه بأن يشبه القرن المزكى فتي بشرى شو إبراهيم رضي الله عنه يتي على حرف الألف مكسورة kamar yadda na gaya muku wannan diwani na hudu shehu ya yi shi akan abaja da hawaza haɗaya to sai ya zama ya muna makasura ma'ana duk haruffan nan da ya yi to kowane gashi nan abal kalbu ga yanan ne bulito bi hubbil mustafa al-khatimi gashi ga mai bi mashi ga yanan da'awtu rasulullahi ga yamamtu yaqinan yamamtu kowane harafi guda baiti guda nan yana fassala harafin da ke bayan shi da haka makasura za a tafi da ita kan abaja da hawaza hadaya zuwa ƙarshe maksura ana haka ne ya rasulallah ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya autakal ura ya mafi amincin igiyar da mai rikewa zai rike wa ya mustafa al ya zababben halitta Allah ya sayyidal wara ya shugaban halitta Allah to annabi gani nazo na gama ma diwanin autakul ura fi madhi sayyidil wara to tunda na gama diwani akwai sallama akwai kyauta da za a yi mana to bishin rika na haɗa ka da girman sirrinka na lillahi wa inna bishin rika na haɗa ka da girman sirrinka ya sirran ilahi ya wanda shine asirin Allah wa nurahu ya wanda shine hasken Allah to na haɗa ka da sirrinka wa jahika na haɗa ka da girmanka dan darajarka ya annabi ya yasinu mai suna yasinu Ahmadu ya mai suna Ahmadu, Mustapha ya mai suna Mustapha, na haɗa ka da sirrinka, na haɗa ka da darajarka, kai ma abin da zan roƙe ka. Lai. To na san ma man za kai tunda na ce dan sirrinka dan martabarka, da za ka ilahul arshi. Ubangijin al'arshi ne saka ma da alkhairi ya khaira mursalin ya fiyayyen abun aikowa. In Allah zai ma sa kayya wasilatahul uliya. ya baka darul wasila da ke can saman aljanna wanda ba gidan da ya fi shi ɗaukaka ba gidan da ya fi shi kyau wa anta biha aula kai ne mafi cancanta a baka darul wasila to yadda nan roki Allah ya baka darul wasila to ni ma ga bukatu na nan su ne darul wasila ina alamun ce musu ya rasulullah abinda nake roko da na ce bisirrika na hada ka da girman sirrinka wajahika na hada ka da darajarka to da'autu bik da'autul maula al'ali bika da'autul maula na roki Allah ne al'ali madaukaki jalla sha'anuhu wanda girman shi ya girma to na roki Allah amma bika mutawassila bika ina tawassuli da kai Allah nake roko Allah mahalicci na amma bika ina tawassuli da kai abin da nake roko ya rasulullah mai sauki ne gare ka likai yukushifal balwa wannan bala'i da duniya ta samu kanta wannan musiba da Najeriya ta tsinci kanta ciki wannan tashin hankali da zamfara da gusau take ciki wannan matsaloli da mutanenmu suke ciki dole kai yokshi falbalwa muna roƙon manzon Allah kai tawassuli ga Allah Allah yaye wannan bala'o'a wayo ta haifali albuguya abinda nake nema na gamewa addinin musulunci a hannuna to Allah ya man kyauta da wannan amin bayan an yaye bakin ciki ga al'umma hudan Allah ya mana baiwa da samun shari'a wajadan da samun kyauta amran ya zama mun kama umarnin Allah da ya ce mu yi wa nahayan abin da ya ce mu bari mu samu mu bari wa rahmatan mu samu rahma daga Allah wa afiyatan darain Allah ya ba mu lafiya a duniya ya ba mu lafiya a lahira a duniya anan duniya mu zama masu lafiya kada Allah ya ban mu da typhoid ko malaria ko hawan jini ko ciwon suga wa afiyatar darain Allah dan sirrin annabi Muhammadu dan daraja annabi Allah ka ba mu afiyatar darain lafiyar gidaje guda biyu a duniya ma al'ukura duniya da lahira to bayan an samu shari'a da kyauta wai alubiyar tauhid ina son kalmar tauhidi ta ɗaukaka a zamani na wasu sunnatu da sunnan nan ta manzan Allah Allah ci afaha irtifa'ul jahili wanda ɗaukakar jahilci a duniya a faha ya shafi sunna annabi kaga mutane ran juma'a ana bugun ƙasa wai taimama za a yi in mutum ya zo kabbala haraba sai a ce wai mi a haka nan ni an na kora kuda wai da sun ga mutum zai kabbala haraba sai su ce kora kuda ne ya kai kawai in ka zo sallah kawai sai dai ka faɗa sun dundun da kai shehu ya ce a'a a riƙa rafu sannan a riƙa cewa amin sannan a riƙa yin kabulu sannan a yi kaza sannan a yi kaza to don haka wai alubiyar tauhid tauhidi kalmar tauhidi ta ɗaukaka a zamani na wasu sunnatu sunnan manzan Allah ƙaunan wa fi'ilan wa halan wa ikraran to Allah ki afa har tifa'ul jahili wanda jahilci ya shafe ta to to ta ɗaukaka a lokaci na fil jihari a bayyane wannan duwa da ɓoye abin da yasa nake so ya rasulullahi musulunci ya bunƙasa ya ci gaba a hannuna za'imun wai wani ne ya ce shi shugaba ne za'im in an ce za'im jagora a addini mutumin da za a ba amana na jagorancin mutanen da bai san yadda ake shugabanci ba shine shi Ibrahim ya ce abun bakin ciki za'imun yau za ka ga jagora ya ƙudun nasa an ba shi jagorancin mutane a jihalu tsalimi ba a jihalu alimin ba ha in an ce a jihalu alimin cikin malamai ya shi sarshen ganewa a cikin ma ɗaliban ko a jihalu ɗalibin duk ɗalibai ko sun kai miliyan to shine a jihalu ɗalibin mafi zaman su da ƙin madukukan wanda bai gane komi to irin a jihalu ɗalibin mafi jahilcin ɗalibai takwalin takwallai to wai ashe shine jagora yace fa karbalaga sailu saba lalle ruwa sun kai ganga ammatil balwa bala'i ya game a ce wanda bai san qur'ani ba bai san hadisi ba bai san sunan manzon Allah ba wai shi zai rika magana da harshen musulmin duniya shi zai rika magana da musulunci yace to mun bari mun lalace yana ishara ga wahabiyawa masu cewa su ne jagorori amma ba su san manzon Allah kuma ba su son zikirin Allah kuma ba su son sufanci to shine yake za'imun yanzu ana cewa wani shine shugaba na rabitatul alamil islami ya kudun nasa ya jagoranci mutane a jahalu talibin ga ya cikin ɗaliban ma shine mafi jahilci to in dai ko haka za a yi jagoranci fa kada baraga sai da zaba ruwa sun kai ganga amma tilbalwa bala'i ya ga mai kowa ya ta kai ne hazintu Allah annabi ina gaya muku na yi baƙin ciki lema alƙa ga abin da nake haɗuwa da shi wannan zamani abin da nake haɗuwa da shi ya yi man yawa to abin da ya ce hazintu lema alƙa shi ɗai ne mai gini masu ruguza na bayanai yana cewa ara alfabanin la yuqasu bi hadimin fa kaifa bi banin khalfahu alfu hadimin yana ishara a matsayin shi na gausin zamani yace ara alfa banin ina ganin mesin dubu wanda ya iya gini la yuqasu bi hadimin ba za a hada su hada da mai abun nan doza guda ba a samu mesin dubu su yi ta gini su ta gini to amma kara su wata guda suna gini bayan duk sun gama ginin na wata guda su dubu sai a samo doza mai lahiya da shaidanin yaro mai mahaukacin kurciya a ce duk ya bigine na nasu bit ya ruguje shi Allah yana cin wata wuya eh amma motar ya sunanta mai tuni gini bulldozer bulldozer an mata full tanki a ce kawai abin da aka so ya sha iska ya tauye gini da Allah cikin awa uku gida nawa zai fashe zuu kaga da to sai ta da gari gaba ɗaya to shine shi Ibrahim ya ce to na lura ara alfa bane mesin dubu la yuqasu bi hadimin ba su kima mai banna guda mesin dubu ba su kima mai banna guda sai ce fa kai fa bi bane to ya kace ga hadari na mai gini guda mesin ne guda halfahu alfa hadimi masu bulldozer dubu a kewaye da shi suna jira abin da ya dan jajjona su lalata to shi Ibrahim shine balin wahid mai gini guda khalifatullahi bi ardihi wa sama'ihi insanul kamil to shine mai ginin yace amma in ya waigo khalfahu alfu hadin masu ruguza ginin sun kai dubu shin zai faɗa da kafirai ne zai faɗa da yahudawa ne zai faɗa da turawa ne a'a zai yi faɗa da kiristoci ne zai yi faɗa da masu tafsir almasihi ko ko a'a zai yi faɗa da munkirai makiya waliyan Allah makiya zikirin Allah ko ko zai yi faɗa da majus Allah waɗanda ba su da addini ko ko zai yi faɗa da ɗan mulkin mallaka ko ko zai yi faɗa da sarakunan gargajiya ko ko zai yi faɗa da jahilai da basu ma san addini ba ba san Allah ba to duk ya ci a zo a bi Allah to duk wa'inga da zana duk sai sun yi faɗa da shi shewa ya ce ara alfabanin la yuqasu bi hadimin mesi dubu ba su kima mai bulldozer guda yana iya lalata aikinsu sai ce fa kai fa ne to ya kace ni da na bayyana ina mai gini amma khalfahu alfu hadimi ga masu mota ta ruguza gini na nan ta hidu annabi in ba kai ka shiga tsakani na da su ba sai sun man banna to annabi ko ya isan ma shehu daga sharrin su shi yasa ce kai hazintu ina bakin ciki lima alƙaga abin da nake haɗuwa da shi a zamani na amma dai warabbi ya kashi kun jami'a kurbi na yi imani Allah zai yayi dukkan bakan ciki na waga tirabal huda da yadda aka mai da shari'a annabi baquwa al'ala wanda yake madaukakiya annabi na ta inna hadha dina bada ghariban wa sayudu ghariban kama bada fuduba lil ghuraba sami'tu ina sa rai ina kwadayi littalki littadaruki in samu cimma riska abinda ya kuce mana ma'ana duk abin da ba a samu ba to ina son yanzu mabiyana su nunkununkin banunki ma'ana yau hijira tana da dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da biyar sada shehu ya je aikin haji to shehu yana ganin to cikin shekara dubu da ɗari uku da hamsin hijiriya annabi ya kamata a ce ai mabiya ne musulmai sun kai miliyan ɗari ko ai ya kamata su kai miliyan ɗari biyar ko to shi ne ce to tsamitu ina sa rai lidar ki ta daru duk abin da mun karaza da to sai an biya wannan bashi laita ne ina ma dai a rarayatul islami in ga tuta musulunci ta'alu ta'alu ta'alu alal uliya tana daukaka tana daukaka ta wuce kowa yaqinan tabbas bi annal mustafa manzan Allah ala yayi wata magana sadiqan yana mai gaskiya yace la yudriku isa annabi isa zai riski hayyar sahabin fiyayyen sahabbai da za su zama almajiran shi alal mutla suna kan hanya madaidaiciya ta addinin musulunci to da haka mu ne da yudri kannal masihu min hadhihi al ummati aqwaman innahum lam yuslukum aw khairun minkum kullu man hadhihi al hanifatu dinuhu duk wanda ke rikon addinin musulunci addini ne kafa to wannan ya ishe shi albishir ko kafahu ya ishe shi albishir bi an yudrika alqarnal muzakka a ce zamanin nan na ƙarshe da yake rayuwa cikin shi to yayi kama da zamanin farko na annabi almuzakka wanda yake an tsarkake shi wahayi na sauka ciki fati bushara to wannan albishir ne gare mu mu mutanen ƙarshen duniya cewa annabi ya ce annabi isa zai zo cikin mutanen da irin sahabbayan shi ne ko sun mafi sahabbai la yanbada al islamu fi tawri gurfatin أتانا نرى أمرا يطيب له المحيا متى جاء دين الحق أصبح دامجا فعاد قريبا وهو في العدوة القصوى نسائل ربا جل عزة ديننا ويدمج أيضا جهرة آخر الدنيا صلاة وتسليم عليه أرابها سريعا بجاه المصطفى السند الأقوى عليه صلاة من سناها أرابها جميع الذي أهوى على وكما أهوى فظلي بتبليغ السلام إلى النقاء فيا جسم ما أضنى ويا دمء ما أجرى ضمنت له سرد المدائح راجيا قبول ثنائي والزيادة والحسنى إلامي وأنكاسي وطرسي ولقلقي تحن لأمداحي حميمي إلى اللقيا شو إبراهيم رضي الله تعالى عنه yace kafa kulla man hadil hanifatu dinuhu duk wanda yake yana addini da addinin annabi to cewa annabi isa zai dawo cikinmu to ya ishe shi alfahari da an yi shi bihar karnar muzakka cewa zamanin shi na ƙarshe ya yi kama da zamanin farko mai tsarki wanda wahayi ke sauka fati bushara wannan albishir ne mu ga mu ƙarshen zamani amma matsayinmu kamar 'yan farkon zamani ne layin bada al'islam ko da yake musulunci ya faru fi tsauri gurbatin a cikin bakonta النبي صلى الله عليه وسلم نشأ إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للقرباء وأن الدين يا فارينا باكو وما زي كوما باكو فدين تكي يتبت لباكي تو عسانا منكسا نرى أمرا زام قولي باقو اللمري يطيب له المحيا رايوم ذاتي دائي شو إبراهيم ياجي آه سعودية suna fiye da abdulkarimi niyazi yake ce mashi muna ƙarshen zamani nan ta ziru gurbatan muna jiran wani bakon abu da zai zo wanda zai ba duniya mamaki mata ja addinul haqqi sadda addinin Allah ya zo asbaha damigan sai ya zama ya tunkuɗe duk abin da yake na ƙarya Qur'ani na gaya mana cewa yana cewa shi lamarin gaskiya ta iza huwa zahid wala kuma wailu mimma tasifun inda yake bayanin cewa gaskiya in ta zo tana tunkuɗa ƙarya to don haka duk sanda addinin Allah ya zo asbaha zai zama damigan mai tunkuɗa duk abin da ba shi ba fa'ada ghariban sai kaga addini ya koma bako wa huwa fil qudwatil quswa yana cikin matuƙa mai nisa nusailu rabban muna roƙon ubangiji jalla mai girma izzata dinina ya karfafa addinin mu waya da maku Allah ya tunkuɗe ƙarya da banna jaharatan a bayyane akhirar duniya har ƙarshen duniya aidan kuma salatu wa taslimun salati da sallama alaihi tabbata ga annabi ara in ga bijahil mustafa albarkan manzon Allah to ara in ga as-sanadal aqwa majingini mai ƙarfi da za a samu a addini biha albarka wannan salati sari'an da gaggawa salatu wani irin salati alaihi tabbata ga annabi min salaha albarka haskenta arabi ha jami'a allazi ahwa in ga duk abin da nake son gani a zamani na ala wafqi ma ahwa yadda nake son ganin shi na ɗaukaka addinin musulunci famalli wa zai lamunce man bi tabligi salami da ɗaukar gaisuwa ta ya kai ta ilan naqa zuwa ƙasa mai tsarki madina fa ya jisu ya kai jikin nan nawa ma a zanami ya saka rama waya da ya kai hawaye ma a jarami ya saka zubowa domin tulahu na lamunce ma annabi muhammadu sardal mada'ihi zan ta karanta yabo zan ta karanta yabo gare shi rajiyan ina mai kaunar kabuna sana'i ya karbi yabona wal ziyada da ƙari wal husna da samun abu mai kyau ilami alƙalin mana wa an ƙasi da ruwan tawada wa irsi da takadduna wa laƙalaƙi da harshe na ta hinnu da amdahi duk tana jin daɗin yabon da nake ma annabi hanini irin bege na ilan luƙuya ga son haɗuwa da annabi rajautu min al-mamduh fawziya billati takasara anha al-madihuna wala garwa salamun ala al-hadi bi bad'in wa mahtamin salamun ala al-muhtari kidman wala sharwa يمم قلبي نحو أحمد زائنا وجسمي مع الأجسام أشدد بما ألقى تنايا عليه قوت قلبي فإنني حياتي على التحيام والشوك والذكرى قليل سوى من حبني لوداده جفاني جهارا فالشكي إلى الأشكى ذكرت الذي من ذكره ووداده صفى لي وقتي والمدينة والبطحى ظلام وداد غيره بمحمد عليه صلاة آخر الدهر لم تمحى غرام إلى غير الأمين سفاهة عليه صلاة كل وقت بها نحيا شفائي صلاتي مع سلامي كلاهما عليه وأصحاب هم الدولة الكبرى رجوت من الممدوح إنا كونا غواند نكي يبو شين النبي محمد إنا كونا دغا النبي فوزي ربنتا بالتي تكاثر عنها المادحون da samun abin da dukkan mayaba ba su samu ba ni a bani abin da ba a ba su ba wala garwa ba mamaki salamun gaisuwa ta tabbata alal hadi ga manzon Allah bi bad'in a farko wa martamin da karshe salamun gaisuwa ta tabbata alal muhtari ga abun zabi idman wanda tuntune Allah ya zabe shi wala sharwa ba irin shi ta yamma makalbi zuciyata ta nufata nahwa ahmad ta ta san annabi muhammadu kai tsaye za'inan zuciyata ta wuce wajen annabi tun da dadewa amma waje smi ma al'ajisam shi jikina na nan cikin jikunkunan da ke zaune a madina su kaula a shi bi ma alka kai mamakin tsananin abin da nake haɗuwa da shi zuciyata ta tafi wajen annabi ta bar jikinan ya sana'i alaihi yabona yana ga annabi ko sana'i alaihi yabon da nake ma annabi kutu kalbi shine abincin zuciyata fa innani ni hayati rayuwata gaba ɗayanta alatta hayami tana cikin ɗemuwa wa shauƙi da bege wadda kira da suna manzon Allah. Halilun duk wani mai abutta wanda zai ce wai shi yana suna yana abutta da ni. To Halilun duk wani aboki cewa man habba ni in dai ba wanda ka so na bali wida da shi dan ya ga ina son manzon Allah ya so ni. To duk wani aboki jafani jiharan ya na man wayo a bayyane kawai ya ce yana suna ba dan ina son annabi ba. Fashaƙiyu ila lashka. mara arziki ya koma can wajen ‘yan uwan shi matsiyata marasa arziki. zakartu na ambaci allazi min zikrihi wa widadihi wanda albarka ambaton shi da son shi safali wakati lokaci na yayi tsarki wal madina gari na madinatu kaula ta yi tsarki wal bataha makka ma ta yi tsarki zalamun widadun gairu hubbi muhammadin widadun duk soyayyar da za ka yi gairu hubbi muhammadin in dai ba son annabi ba ne zalamun wannan duhu ne ga zuciyarka duk abin da za ka so a duniya in ba annabi ba ne duhu ne alaihi salatu Allah ya ta salati ga annabi akhirar da hari har ƙarshen duniya lan tumhawar da ba a goge ta garamun duk wani bege da soyayya ila gairil amina ga wanda ba manzon Allah ba safahatun wauta ce ka so wani ba annabi ba kayan wauta alaihi salatu salati ya tabbata ga annabi kullu waqtin kowane lokaci na haya biha marayu da ita shifa'i abin da ke waraka ta salati in yi salati ma'a salami da ba da sallama kilahuma baki daya alaihi zuwa ga annabi wa sahabin da sahabbai kai annabi da sahabbai kuma daulatul kubra su ne babbar daula mafi girman gwamnatota a duniya alhamdulillah wannan diwani na hudu a wata kulkura amma da sayyidul wara ya kare baki daya sai mu karanta fatiha daya salatul fati uku hajiya ga shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu Allah kai da abin da zamu karanta ga ruhin shi Allah ya saka da alkhairi